الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لهدي 22 ga watan Rajab shekara ta 1444 bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina 21 21 ga watan rajab shekara ta 1400 da 44 bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 12 ga watan biyu shekara ta 2023 miladiya idan ba mantawa mun tsaya darasi na shida za mu tashi darasi na bakwai a wannan littafi mai albarka babban kundi alkur'ani mai girma inda muke cikin sura ta 42 um suratul shura sakin da ya gabata mun karanta ayoyin karshe wanda lokaci ya cin mana muka ce zamu maimaita su zamu koma kan aya ta 49 muna roƙo Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu ikon aiki da abin da zamu ji bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور نعم أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير
Allah madaukakin sarki yake lillahi mulku samawati wal ard mulkin sammai gaba daya da kasai lillahi da Allah ne shi kadai ya khluqu ma yasha sannan Allah yana halitta abin da yaso ko ya ga dama ya habu liman yasha'u inasan Allah madaukakin sarki yana ba wanda ya ga dama a cikin mutane ƴaƴa mata zalla wa yahabu liman yasha'u dhukur sannan ya bawa wanda ya ga dama ƴaƴa maza zalla aw yuzawwijuhum dhukrana ko ya takuda musu zama maza wa inasan da mata wa yaj'alu man yasha'u aqima sannan ya sanya wanda ya ga dama ya zama bakarare innahu alimun duk wannan abubuwan da Allah ya faka sani cewa alimun yana sani qadirun kuma shi ya tsara haka saboda haka ba wai katibus aka samu ba ko wato tangarda aka samu wajen na'ura ko a yana sani shi ga malai yake yukhbiru ta'ala annahu khaliqus samawati wal ard Allah yana bada labarin cewa shi ya halitta samai da kasai wa malikuhuma sannan Allah shi ya mallaki wal mutasarrifu fihima shi yake sarrafa wannan samai da kasan duk da girman su wa annahu ma sha'a kana abinda Allah ya ga dama shi yake tabbata wa ma lam yasha lam yakun abinda bai ga dama ba baya tabbata kaga ba zai yi a ce a ce wai ka sai usa ka samu ba Allah madaukakin sarki yana sana kan ta faru to shine yake cewa wa annahu yu'di man yasha Allah shi yake ba wanda ya ga dama wa yamna'u man yasha ya hana wanda ya ga dama shi sa muka ta ba da misali cewa kaga a lissafin ubangiji yadda yake idan ya ba wannan ya hana wannan kuma a gida daya hasana da husaina yanzu zai ba hasana ya hana husaina ba ruwansa amma da mutum zai zo yanzu cikin wato a cikin masallacin ne yazo yadda ake da matsalar kashi din nan yazo da kashi ya samu sawun gaba ya ba su dubu biyar biyar amin sai tsallake sahu na na na na biyu ya ba su na biyu kai ya ba su dubu goma goma sahu na uku sai tsallake dai sahu na hudu sai ba su dubu ashirin ashirin sahu na shida ya ba su dubu ɗaya ɗaya kawai shi kenan sai ya fita akwai wanda ya ce kai shi ƙara ya ce ya zo ya ba raba kuɗi ya hana wasu ba wani mantuwa yana sane ya tsallake ba wani mantuwa da yake kaga ba wanda to dan adam ba yana idan Allah ya mallaka mar abu yana da ikon ya yake tasarrufi akan sa ballan tara ubangiji walillahi almasalul a'la saboda haka ba a tambaye sa me yasa yayi kaza ganin daman sa abin da ya ga dama shi zai yi domin na sani an fahimta da kyau ko yawwa to shine yake ga mana anan cewa wato wala mu'adiya limamana ba wanda yake bada abin da Allah ya hana kullun haka kake faɗa a sallah in kana gane ma'anar Allahumma la mani alima alai wala mu'tiya lima manat wala yanfa'u zal jadd minkal jadd ina yawan bayyana ta wannan kalma in ga yawa musamman mata in muna karatu in ke in kin fahimci wannan da kyau kina tadabburin ta to ba za ki je gurin boka ba domin annabi ya ga muku cewa kullun faɗa kike bayan kin gama sallah ya ubangiji ba wanda ya isa ya hana abin da ka bayar abin da kaga ya zo gurin ka Allah ne koro mai ba wanda ya ce ya wato ba da abin da ka hana in ka yadda da wannan to akan ne dan wani ya samu zaka tafi gurin boka kai mabbakin ciki akan ne ba dalili lokacin sa ne kai ma sai ka jira naka shike dan kawai idan ka yadda da wannan ba yadda za a yi wani ya zo ka kwanta wacce ke ta damuwa cewa wane ya samu kaza wane ya samu kuɗi wane ya samu ilimi wane ya samu mulki wane ya samu mukami kaza ba za ka damu ba domin ka san lokacin sa ne in ka yadda da Allahumma la mani'a lima ahi wa la mu'tiya lima manat komai Allah shi yake kaddarawa ya bayar a lokacin da ya dama a lokacin da yake so to ka gamsu da wannan za ka zauna da mutane lafiya kuma mutum ba zai zo ya shiga damuwa ba akan wane ya ɗaukaka ba ruwanka ba za ka zama mahassabi ba domin kamar yadda yadda Ali yake faɗa shi mahassabi da Allah yake faɗa an fahimta da kyau ko baba da Allah ya ran nan in ma wasan za su shige da zamu ga su nan mata waya kin nan to shine ma da yake cewa wa annahu yakhluqu ma yasha Allah yana halitta abin da ya ga dama shine ya habu liman ya sha'u inakan wa ya habu liman kaga alhibatu kyauta kyauta ce shi sa lokacin hadisin Imam Ahmad da Imam Tirmidhi Annabi alayhi salatu wasalam yace idan Allah ya bawa mutum da sai ya karba sai Allah ya tambayi mala'iku wanda suka dauko ran sai ce da su kun je kun karbawa bawa na wato zuciyarsa kun karbewa bawa na farin cikinsa sai ubangiji ya ce da su ya ce da su ma za kala abdi ni bawa na yake da kuka dauko wannan tsar sai malaiku ce da shi hamadaka wa tarja ya gode ma yayi istirja'i ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un cewa ga Allah muke kuma garin shi zamu koma sai sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce sai ubangiji ya ce ubulu lahu baitan fil jannati wa sammuhu baital hamdi ku gina masa gida a cikin aljanna ku sa wato gidan suna cewa gidan godiya duk wanda Allah ya karbi ɗansa ya yi haƙuri ya yi istirja'i ya koma to akwai wani gida da ake gina man na musamman gidan godiya sunansa aljanna baitul hamdi to kaji za ka kirawo shi da alhiba ya habu liman ya sha'u inakan ay yarzuquhu albarat Allah madaukakin sarki wato yana ba wa wanda ya ga dama ƴaƴa mata Isa kaman misalin da kuka bayar annabi annabi Lut alayhi salam ƴaƴansa wato mata ne aula ibanati hunna adaharu lakum ga ƴaƴana mata nan su ne suka fi ƙarfi gare ku kace a ka san mu ba mata muke so ba su ƴan luwaɗi ne su ba mata ce ne ƴaƴansa mata ne zalla yake in su kuke so ku zo na aura muku suka ce su ba mata suke bukata ba to gine inasa malamai suka ce ibnu qayyim a tufatul mawlud bi akamil mawlud yace Allah madaukakin sarki ya fara bayyana mata ne saboda ya lallashi mata saboda a nan lokacin kyamar su ake ba a son wa idza bukira ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kabir yatawara min al qawmi min su'i ma bukira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadsuhu fi turab ala sa'a ma yahkumun mutum za a zo a yi ma albishir cewa matarka ta yi albishirin ka yace goro an samu karuwa yace dai ana cewa mata sai ya bata rai zalla wajuhu muswadda ya bata rai sai baki wa huwa kajim ya shiga damuwa saboda ba ta abin da yasa ba ta son ƴaƴa mata mace liability ce a gurin ba za ta fita yaki ba ba za ta bada kariya ba yakin da ya gada ba za ta gada ba namiji ko zai dora shi za a nan lokacin za ga an tashi sa suna sunan ma na bajinta ake sawa kaji sunayen zaki domin zaki yana da suna ya kai dubu kamar yadda malaman lugha suke faɗa cewa saboda haka sunan zaki sunan wani abu dai haka ko gatari ko wani abu dai da yake nuna ba sassauci a gidan nan shi ake sawa ko yaki kamar kamar kamar kamar Abu Sufyan aka an ta kalla sunansa Harbu bin Sakhrib sunansa yaki danwa dan katan dutse kwarai kuwa kaga ba san ba sauki katan dutse irin fadin nan na wuta katoto saboda haka Harbu bin Sakhrib saboda haka san ba sauki a wannan gidan to haka suke yi to Allah ya la ibn al-qayyim yace Allah ya kawo fara kawo mata ne dan ya lallake su to gaji ma da su aka fara shine wato Allah yake ya tawara min al-qawmi za ga mutun yana kuyewa mutane yin su imabu ke nabi saboda munin abin da aka yi mun albikin bi ayyukuhu ala hunin am yadusuhu bi turab cewa ya rika mata abu tawula kanci ko ko ya binne ta da ranta ala Allah yake ku saurara sa'a ma yahkumun wannan abin da suke hukuntawa ya ya munana mutakar muni cewa Allah ya baka ya ga jinin in baka yi in kai rashin sa'a ko kai sa'a ma wani lokacin mata ai sun fito tausayi domin kaga magana bashi da muke yanzu mutum ya mutu a kibiya ma bashi in mata ne za su biya ko kuɗin kenan wannan rigingimin sun fi zuwa ne a gurin maza in ka ji ana cewa ba za a biya ba sai an yi kaza wallahi maza ne amma mata majoritin su suna da za su iya ba da kuɗin su gaba ɗaya su ce ai mai biya duka dan kaɗan ne ba kuɗin sai sun yadda ai masa raka jariya to ji za ko da yake kamar yadda za mu zo mu ji a haƙoƙin sai dai ne mu mai albarka kawai duka ba Allah zaɓi in ya ga dama yanzu ya ta kuɗo ma maza da mata su haka ya ga dama ya yi ma in ya gada ma ya baka mata su su yake ganin za su taimaka ma dan wasu ma matan za ga abubuwan da suke yi kai baka gani yanzu ko biki za a yi a gidanku za ka duba bijinta da matan suke za ka ga za su tsaya tsayin daka saboda ba sa so a ji kunya kai ta yi aure ne da kake ba da shaida kawai shaidar zai haba ce ta saboda haka wannan shine wato abin da ya kamata a lura cewa ya habu liman ya sha'u inatan wa ya habu liman ya sha'u dhukur sannan ya ba wanda ya ga dama maza shine ma da yake mana anan kaga dhukur din kamar annabi Ibrahim alaihi salam ayin ka maza ne jam'ul muzakkar salim annabi yaqub shi ma an ce maza ne maza ne zalla to shine ma da yake ayyuhi man ya sha'u minan nasi wato الزوجين الله مدوكتين سرشي أي يرزقه البنين فقر كي يولد له لم يولد له أنثى cewa Allah ya ba mutum maza zalla kaga gidan ba mace ko daya duk maza ne sai yace au yuzawuju min dhukuranan wa inatha ko Allah ya takuda wa mutum maza da mata ai wato wa yu'di man yasha'u minan nasi zawjayn dhakar wal untha sai Allah ya ba mutum maza da mata in ya ga dama ai min haza wa haza a ba wannan namiji a ba da maza sannan a ba da mace ko ayi maza a jere sannan kaga an yi mace ko ayi namiji ayi mace ko ayi mata biyu ayi namiji ɗaya ba yadda Allah bai iya ba kamar yadda muka ba da misali da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga yayansa Al-Qasim Ibrahim al-Mu'azzam Abdullah ko At-Tayyib Tahir sannan mata Zainab Ummu Kulsum Ruqayya Fatima kaga Qur'anin wa inata kuma da Allah madaukakin sarki ya so ikon ga duk mazan ba su girma ba matan ne suka girma kawai to wannan maganin dama ne na Allah sai daga ci abin da yasa kaga iyaye suke so ko mutane suke so maza su taso domin su samu magaji da ake faɗa ko haihuwa yanzu ta ta fara yi sai ka je aka ce ta haihu na miji sai ka je uwanta mata suna cewa ta ci gida ai cewa wai ta ci gida haka zaka ji mata suna fara ta ci gida tana zuwa yanzu a waje aka zo ta fara haihuwar to ta ji hankali ya faru ta fara haihuwar namiji ita ya'yanta duk mata ne to za a samu wasu sai kanu su rika ziga ta a nan watan ba ta fara zuwa gurin bokaye ba a nan za a sa ta cewa wai saboda ya'yanta duk mata ne wancan namiji shi zai zo ya mallake gidan to kaga wannan shi ba rashin sanin Allah ne an yi imani da Allah ba ya da shi ba ko yau ko da zabara ba wasu misalin baturiyar nan mata ne domin misali za su fi gane wannan sosai eh yau da haka wannan shine abin da ya kamata mu kiyaye to shine tazwiqin wa yaj'alu man yasha'u atima Allah yana sanya wanda ya ga dama bakarari la yuladu lahu faj'ala an-nas arba'ata aqsani sai Allah ya kasa mutane gida hudu na bada misalin wanda na ji malam Muhammad tadi na yi ya bada misalin sa cewa shi ya san shi ya mutu mutumin matansa hudu daki daya maza ne zalla daki daya mata daki daya maza da mata daki daya ba kowa eh gaba daya haka Allah ya raba a gidan kaga ba nan sai a je a ce baya haihuwa babu wannan magana babu ita to shine da aluman ya shawo ai la yulad lahu Allah ya kasa mutane gida hudu kaga na farko minhum man yu'dihi albanat kin sa ko da aka ba mata zalla wa minhum man yu'dihi albanin da cikin mutane akwai wanda Allah ya ba wa maza wa minhum man yu'dihi min an-naw'ayn dhukuran wa inathan a cikin mutane akwai wanda Allah ya saku dama maza da mata wa minhum man yamna'uhu hadha wa hadha sai akwai wanda Allah ya hana duka ba namijin ba mace yaj'aluhu aqiman la nasla lahu shine wanda zai zama bakarari ba shi da wato tsatso wala yulad lahu ba haifa masa ba kuma me ga kamar ta tambaya ne yake ba haka sai Allah yake lahu alimun ina sananai ai bi man yastahiqu kullu ismi min hadhihi al-aqsam cewa na bu sanin wato kowane nau'i da na ba mutum na fi sanin wani nau'i ne fi dacewa da kai shi sa na baka haka qadirun ai alaman yata ne tsari ne da iko akan wanda ya ga dama min tafawutin nasu fi zalik dangane da rarrabuwar mutane akan haka mali yake wa hadal muqam kabiru bi qawlihi ta'ala an isa wannan matsayin yayi daidai da fadin Allah akan nan annabi Isa alaihi salatu wasalam yace wa linaj'alahu ayatan linnas Allah ya halitta annabi Isa ne dan wa zai zama aya ga mutane me yasa sai ta ai dilalatan lahum ala qudrati dan a bada dalili akan ikon Allah da tsarin sa ta'ala wa taqaddas ya girmama kuma ya tsarkaka ai to khalaqal khalqa ala arba'ati aqsam sai da Allah ya halitti halittu kaso hudu fa adam alaihi salam kun ji bara da wuci annabi adam alaihi salatu wassalam makhluqun min turab Allah ya halitte shi ne daga turbaya kun ji kashi na farko la min dhakarin wala unsa shi ba daga namiji ko mace ba daga turbaya kawai asali wa hawa alaiha salam makhluqatin min dhakarin bila unsa nana hawa kuma an halice ta ne daga namiji ba mace kaga nau'i na biyu wa sairul khaliqi sauran halittu kuma cewa isa banda annabi isa alaihi salam min dhakarin wa unsa kuma sauran mutane daga mace da namiji wa isa alayhi salam min unsa bila zakari shi kuma annabi isa cikon na hudun daga mace aka samar da shi ba namiji kimalin yake fa tammati dilala bi khalqi isa ibn maryam alayhi salam wannan dalilin ya tabbata isa Allah yake wa linaj'alahu ayatan linnas dan mu sanya shi zama aya ga mutane fa hadha al-maqam fil aba wal maqam al-awwal fil abna kaga wannan wato matsayin ya shafi iyaye maza shi wannan na farkon wal maqamil awwal fil abna wato maqami na farko matsayi na farko kai ya shafi aya wa kullum minhu ma arba'atu aqsam sai ma da yake gaba daya wannan asnaf din da muka kawo shi ma ya kashi gida hudu ya kashi gida hudu to wannan baiwa ce idan Allah ya baka da baiwa ce ma to sai zaka tarere baiwar da Allah ya ba to shine muka ce akwai hanyoyi da wajibi ne iyaye su kiyaye da idan kana so dan da Allah ya baka ya zama wato ka rike baiwar da Allah ya ma ta yi ma amfani to sai ka buto wasu matakai mataki na farko shine muka ce a samu salahal wato salahul aba ko salahatul aba cewa mahaifi ko uba ya zama nagartacce tun kan kai aure domin duk ɗan da ka gani photocopy ne naka kai ne original ɗin don kana so photocopy da za ka yi ya yi kyau to ya kamata original ɗin ma ya zama mai kyau ne domin daga jikinka za a rika samar da takardun photocopy ɗin in ba ta da inci mai kyau za ta rika fitar da takardu marasa kyau to kai ne za ka yi photocopy da kanka in kana so ɗanka tinkin ya zama nagartacce to yi ƙoƙari ka zama kyakkyawan mutum ka samu salaha wannan misalin ya fita a suratu suratul kafi lokacin da annabi khadir ko kidir ko kidru suka je wanda ake kiran sa baliya domin asalin sa sunan sa baliya amma ba shine asalin bulyamin ba wasu na cewa aliyata ko iyas ba shine sunan kidir ba lantan da yafi inganci shine wato baliya ba bulyamin ba kaga buliya da muke faɗa mu yanzu ai bulyamin ne wannan shine eh benjamin ba shi wato an gane ko saboda haka wannan shi kidin din ana gaya man ne saboda an ce wai duk inda ya zauna duk bushewar ciyawa sai kai kore kan akbar ba kore ba kenan to daga wannan koren duk inda ya ya zauna sai gurin yayi kyau ya koma kore kan sai annabi kidin to saboda haka kaga misali da aka bayar lokacin da annabi Musa alaihi salatu wassalam da annabi kidin suka yi wannan tafiyar ai a tafiyar sun za ku iya tunawa tun tadda katanga za ta faɗi annabi kidir ya je zai gyara annabi musa ya ce dan me za ka gyara mu mutanen nan mun fi sun sauke mu bakunta sun ci sun hana mu ruwan sha sun hana mu gurin zama kawai sai ka gyara musu katanga sai ce ka manta sharaɗin da muka yi da kai cewa matsayin ka na ɗalibi ni malamin ka cewa ga abin da na gaya ma sai ba shi hakuri mahallin shahidi shine da aka zo rabuwa ya bashi amsa akan tsaye katanga wa ammal jidaru fa kana li gulamayn yatimayn fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahumma mahallu jadi yace wa kana abuhuma salih wannan katangar da kake gani ta wasu marayu ne guda biyu ku duba marai yadda annabi yace ana wa kafirin yatimi hakaza amma ba kalli maraitin da yanzu abin da ya sa za a daga katangar shi kawai saboda kasancewar mahaifin mutumin kirki kana li gulawai ne wannan katangar wato to wasu marayu ce guda biyu yatimai ne marayu guda biyu fil madinati a wannan gari wa kana tahtahu kanzul lahum su ba su da janis bank ba first bank ba kowanne banki rami yake abin ne shi za ku ji ana bayanin rikaji a fiqhu a rikaj saboda ana tsintuwa mutum zai zo yana haka gonarsa ko waye ya tsintuwar kasuwar tukunya da gwalagwalai a ciki wani ne binne kuma ya ba rasu ba kowa nasa ba sani ba sai zama rikazi a musulunci su ba a kaiwa banki shi ne a yi musulunci ya kawo ka'ida cewa an ya kawo ga fasanci ɗin da za a baki ga abin da zai ɗauka ƙwarai kuwa tun tuwa ce a yi shi ne rikazi idan ya kawo tun da ba wanda suke kilemin nasu ne to za a baki wani fasanci a musulunci sannan ajiye saura a bakin mali eh shine musulunci amma kudin ai ba kai ka ajiye ba yau wato shine abin da ake faɗa an gane ko saboda haka wannan shine wato fa kana ni gulamain yatimani fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahum wa kana abuhuma salihan sai Allah yace mahaifinsu mutumin kirki ashe iyaye suna cewa ƴaƴansu alfarma ni yawan gaske to yi kokari ka zama mutumin kirki wa kana abuhu ba salih fa arada rabbuka an yabluga ashiddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbi yace wa ma fa'altu an amri yace amsa kalbi dama cewa al ubangiji yana nufin har su girma Allah ya nusar da su gurin su je su dauko abu shi ta ya tsare ta nan to in ka tangannan ta bada mutane za su yi wa wasu za a yi zakatul ladari kowa zai zo ya ɗebi nasa domin su kan ziyaran ba sani ba ba ma shi da wayen da za su iya wannan to kaga wannan abu na farko kenan salahatul aba ko kuma Allah yace wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbi wallazi khabutha la yakhruju illa nakida eh gari wanda yake kyakkyawa ko kasa mai kyau kasa lafiyayyar kasa tana fitar da tsiro ne kyakkyawa kai ne kasar in kana so ka fitar da tsiro kyakkyawa to yi kokari kasarka ta zama kyakkyawa kai din ka zama mutumin kirki to sai ka samar da ƴaƴa nagartattu wannan shine abu na farko da malamin ka sai Allah ya ba kyauta ta da to yi kokari ka zama kafin ma ya ma kyautar to ka fara zama mutumin kirki tun kafin aure sannan na biyu salahatul ummi kai kokari ka nemi uwa ta kwarai uwa ta kwarai zabin uwa ta kwarai shine muka ce kaga annabi alaihi salatu wasallam ya faɗa hadisin bukhari cewa tunkahul mar'ati li arba'in limaliha wa lihasabiha wa lijamaliha wa lidiniha fa zafar bi zati dini karibati laka ana auren mace ne da abubuwa hudu ana auren ta ko dan dukiyarta dan yanzu matasa sun koma wannan za a ga ya yanayin ta yake kai za a nemi yarta in dai mai kuɗi ne kai za ka kai gado biyu kenan gado biyu da plasma guda biyu kowanne daki kwarai kuwa duk suna ka tambaye su ta biyu duk suna wannan lissafin zai kai gado biyu da plasma biyu abubuwa biyu sannan za a kai gara inda za a huta in zan samu ne ma wanda zai iya nemo ma aiki ya canja ma aiki Abuja yake darakta ne to yadda za a ni canja ma aiki ko kwanan ko satin nan na ji wani yara ba sai abokin nasu shawara kaga tunda kali za ka yi ka nemi inda za ka huta yana gaya mata cewa kaga aikin nan bai a shawara yake bai yana ce masa kare tunda aikin nan naka da kake yi temporary ne idan ya zo shi ka nemi yana ba shi labarin gidan wani sanata cewa ka je nan ka nemi ka ji kawai an gaya mun yana da ya kaza ai to kaga dai rago kudin ai za a cinye da shi kuma yana da alfarma tunda sanata ne mai hawa hawa ba wai sauki ya hau ba yana gaya mata ai bai kujera gwaggwaba aka gaya ba cewa ya je nema an to kaga suna yin wannan matasa limariya ko kuma a ne aiki ka je ka saurari dan Allah ku saurari hirar da aka yi da Hajiya Asabe shugaban Zaurawa ni na saurare ta ka ji abubuwan da ta faɗa cewa irin asnaf nau'o'in matan da aka fi nema da nau'o'in mazan da aka bin su mazan suna faɗan cewa ba ruwansu da wani cewa mai kaza a inda dai za su huta kawai abin da suke faɗa kenan su kuma mazan za ga su ma suka zo suna kawo wannan wani za a ce kawai a'a ready made ake ce ready made ita ce wadda kawai duka ɗauka ba ta da matsala tana aikin ta a a waje kaza albashin ta mai gwaɗi to ta zo kawai dama haka zo za a gaya mata fifty fifty za ba komai zan ɗauka ba akwai wanda na gani ma sai yadda ta yadda ita za ta kama gidan da za a yi zauna kuma ta yadda akwai wata matsala ta taso tana gaya mun tana tun faɗan matsalolinta sai ta gama tsamnin ce kin san wani abu ta ce a nake din laifin ki a je tsawon da suke zo shekarar su bakwai din nan tace har gidan haya ita take biya wallahi tace laifin ki ne ai Allah bai dora miki ba wai kake gashi yanzu an zo gabar da tana iya zuwa ta ci ta ɗebo rigimar da ta fi ƙarfinta ta kuma rasa yadda za ta kaga wannan Allah ya ce a rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu ko da biyu kake karɓowa albashi tana ɗaukar dubu ɗari ba ruwanka da kuɗin ta kai za ka ciyar da ita shine tsarin musulunci idan ta yi wani abu ta taimaka wannan ita ta biyo amma dai kai ne alfa da omega a gidanta kai ne mai faɗa a jiki ne ya faɗa aiki da zarar ka sauka daga wannan to za ka ce kaza a ce ba haka ba za ka nuna hannu a lankwasa shi don baka yi ba to kaga limaliha ana auren mace dan dukiya wani haka biya daga wannan family ta fito ai daga family kawai so yake in za a taron shekara kawai yaje ba dan jike ba da baba fa kawai yaje gurin ita ce yar family amma saboda mijinta ne yanzu ya zo za a ji ai a familin wani muka ji taro akai alwal wane ne aka yi biyan shi aka yi haka da yake cewa ai a family ka zai akwai wanda wannan kawai reputation din yake nema shi kawai sannan kuma wal jamali akwai wanda zai to classical presentable wa wanda zai rika sa a gaban mota da an ji an tsaya da abokai zai sauke biro din sai din da sannan abokinsa zai leko kana zaune da a amarya kai amma kaza ta ga ga bunkirin jahannama bai damu ba ta bangaren ta ne kun ya rije ta nan ma azabo ta bangaren ta ai magana ba abin da ya dani akwai wanda wallahi dan wannan yake aure sannan sai annabi yake wani dini ha akwai wanda yake auren mace dan addinin ta sai annabi yake fa zufar bi zati bi ina baka shawara karabauta da ma'abutiya addini kariba ce da ka sai kai albarka ƴaƴanka su yi albarka hannun ka yi kasa ka samu abubuwa masu yawa shine fa kullu dini rabi da yaje yake to ita mace wannan hadisin da ya kalla sai yace mace da kake gani lambar yace a mace ne addini lambar kenan yace kyau kuma zero sai ka kara ga addini ga kyau yake ta samu lamba goma ga addini ga kyau ga ta dangi ta zama ɗari ga addini ga kyau ga dangi ga kuma dukiya yake ta zama dubu yace kowa da lambar sa yace yanzu kaga lamba dubu ce ita dubu bisa dubu ta samu wayannan yace amma idan babu wannan addinin yace wannan zaka dauke zirka ka tara gaba daya haka fakru dini addini rajiye yace kana dauke wannan wata biyo zirkan an baka da wato hamma kawai baka da komai wannan formula ta ce yana da kyau matasa su rike ta domin wayannan abubuwan gaba daya suna rusashewa kyau da kake ganin mace in dai kyau ka auro ta ko wallahi da ta fara haihuwa za ta ga ta koma ma wanda bata kai ta kyau a waje ba za ta rika burge ta amma idan da addinin ta kawo ta dabi'un da za ta sa za ta sa kullun ta rika sabunta a gurin ka kullun saboda dabi'u to saboda haka wajibi ne a kiyaye wannan sannan abin da yasa ake so ka kiyaye saboda 70% na dabi'u da a gurin uwa yake koya kuma yana fara koyo ne daga lokacin da ka dau cikin ka wallahi in yana ciki ka je ka saurari su ibnu qayyim za shi ma wannan bayanin cewa kin yana ciki shi yasa duk wani abu da yake ji a wannan lokacin da in mai ashar ke ya koyi ashar kin yana ciki idan mai gurmace duk wannan hasar wato wato abubuwan da take yi yana fara dauka akwai wasu satistika da Allah madaukakin sarki yake tawa digon maniyi ji ya fara ji to tun a wannan gaba yake fara ji shi za ga magabata a ta bayan sun haifi yaro wajen shayar da shi za ga ba sa yadda shi abin da ba daidai ba mahaifiyar mai mukamatul hariri shi imamul hariri din saboda yadda ta fahimci wannan ai za ka ga ɗabi'ar da ta ɗauka kullum za ta shayar da shi sai ta yi alwala bayan ta haife tace da cikin zarawa ba ta bai da ta yi yasakiyar magana ba babu wannan bayan ta haife shi kullun za ta shayar da shi sai ta yi alwala sannan zai kama nono sai ta ce bismillah yana jin wannan kalmar kullun isa da ya je bayan ya yi wayo ya zama saurayi ya je ta sashi a makaranta ya fara zuwa ya zama hamshakin malami saurayi ne shekara sha kaza amma har ya rubuta littafi mulhatul i'rab duk ɗalibin ilimi ya san mulhatul i'rab sai ka kai ka komo zaka karanta muratul i'rab da ya kawo mata ta gani ce mata dan wannan zaka yi duk abin da nema duk tarbiyyar da raba ka yanzu a dan wannan sai koma bai dawo sai da mukamatul hariri kasuwar mukama gashi dan duk malamai za ku ga suna biya ta a tsoro a gaban malamai kace to alhamdulillah yanzu kai abin kirki shine ta ga mata ce ka ga abin da yasa bazan tsaya iya kan ba domin ga irin abin da nema ban taba zayar da kai waje nayi alwala kuma sai ne kalimatu shahada to shi da ake so ka nemo wa uwa ta kware shine wato abu na biyu sannan na uku shine malamin ka ce addu'a ka dage da addu'a ka dage da addu'a اللهم هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما haka karka yau faɗan wannan cewa ya ubangiji ka bamu min azwajina ba sai kai aure ba ka sa ta ta zama ma lajibi daga matayen mu da zuriyar mu korata ayin wanda za su zama farin cikin idanun mu Imam al-Bagawi a cikin wato tafsir al-Bagawi yace abin da ake nufi da wannan shine Allah ya baka ƴaƴa lafiyayyu a gansu kowa in ya gansu kamar sai ka zaba ba dan damfara ba dan kaza ba dan kaza ba gaba ɗayan su kamar kai ka zaba haka yake ba ma dauko ba magana ba ma su kaza yace shi ake kira da wato duriya tayyiba ba a kace baki kawai ka tace Allah ya baka da a'a kace lafiyayyu rabbi habli min as-salihin haka annabi ibrahim ya rika fada ba wani cewa yake kawai Allah ya baki da ba Allah ka bani ƴaƴa na kwarai haka ya rika fada ƴaƴan kwarai waɗanda za su tallafa ma wanda idan ka tsufa ba za su guje ka ba lokacin da kake buƙatar taimakon su to lokacin za su ƙara zuwa kusa da kai su ake kira da al-auladu salih ya'ya na ƙwarai shi ta na baku misali zafin da ya wuce malam Hassan al-Basri rahimahullahu ta'ala kullum addu'a ta kenan ƴaƴan sa yake kama a sallar dare Allah ya ubangiji wani Allah kai maka kaza wani suna yake kama ke bantacciyar addu'a ba gaba garba kun ga muna yin addu'a ga magana ai ko to Allah ka shirye matasan mu ka shirye ayyan mu ita ce addu'a ga magani amma addu'a ce ban ta tiya shine ka daga hannu ka ce ya ubangiji wani kai mar kaza shine bayan ya tsuba wani daga cikin yayin yace baba ka manyan tsin muna yara tun muna yara kake wannan addu'a kullun ka tsau dare kana yi ya kamata ka rage sai sai idan ina gani ashe ina ganin ka bai hankali ashe da sauranka yace to tunda nake addu'a ban taɓa yau kaina ba ku nake wa sai kuma yin jiru to kullun gaya wa Allah nake cewa kin tsau ya biya muku bukatar ku ya tsora ku a hanya madaidaiciya kullun saboda haka abu na uku kenan cewa a tsaya da addu'a a dace da ita kuma kamar da na faɗa ba wai a kana da ɗa da Abdul da Ahmad da Ismail kowa ka kama sunansa da Fatima da Zainab da Aisha kowace ka kama sunanta ka faɗa wa Allah sannan abu na hudu wasiya wasiya ka rike wa ƴaƴanka wasiya ba yau kawai abin da ya shafi kuɗi za ka rike kiran sa a'a ka zo kawai wata ranka kirawo ƴaƴanka ka kira ka kirawo su ka ce to wai kwana biyun nan kuwa kai kuwa a ina kake sallah asuba ɗanka wani ka ce ba na ganin ka da asuba a ina kake sallah asuba ai a masallaci kaza to ya kamata dai a mai da hankali ba wa kawai iya kudin da aka samar a shago za a rika tambaye ta cewa saura nawa ba a'a am kuntum shuhada id hadara yaqub al maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha aba'ika wa ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba ila akhir al aya kaga shine abin da lokacin da ya ga ya kusa mutuwa annabi yaqub yana kiwon dabbobi shanu da raƙuma da dabba da wato timakai da awakai amma sai kira wa'in sai yace idan na mutu me za ku bautawa ba ce masa baba da kai muke zuwa masallaci fa tare muke tafiya sun san da wannan shi ma kuma ya san tare ake zuwa masallaci amma ya tambaye su dan ya kafa musu hujja ma ta'budina min ba'di me za ku bautawa bayan na fa duniya yake ce na'budu ilaha ilahaka wa ilaha abaika ibrahim wa isma'il wa ishaqa ilahan wahida kaga ya kafa musu hujja to za mu bauta wa ubangijinka ubangijin iyayenka suka lissafo to shikenan saboda haka ya kamata a rike wa yaya wasiya ta wannan cewa a janyo ta aji cewa su gane cewa ga abin da mahaifi yake so sannan abu na biyar shine ayyuka alkhairi ayyuka alkhairi cewa lallai a rika yin ayyuka alkhairi a gaban domin su gani shi da abinda iyaye suke yi a da za ga an je kauye an dawo ko ya sabunta romo a gidansa za a dora a faranti shine iyaye suke kiran wannan abin dauki sai a tura yaro kai wa makota me yasa koya mar aiki cewa ya gane cewa lallai kyautatawa makwabta da bawa waɗanda suke ko suna da shi ko ba su da shi abu ne mai kyau ko kuma kawai wata ran kun tawo masallaci tare ko kuma kuna hanya kuka ga wani mabukaci da ya kamata a taimaka mara ka dauko naira 100 ka bashi sannan ka bawa dan naira 50 ka ce wannan taka ce kai ma ba da abin da zaka bayar canji da ba dan 20 20 da goma ka bashi ka ce kai ma ba da abin da zaka bayar ya bayar a wannan lokacin ya dau 20 ko goma ko bai zai bayar kana gani to a wannan lokacin ka koya mar abubuwa da yawa na farko ka koya ma cewa lallai ya kamata mutum yana da shi ya rika bawa marasa shi sannan abu na biyu ya gane cewa hannun da yake sama shi ne ba alkhairi biye da na ƙasa sannan kuma zai gane cewa lallai wasu za su rayu ne ta ƙarƙashin sa bayan tausayi da zai tsarta a zuciyarsa to wannan ana koyawa ƴaƴa suna koyon wannan ne ta hanyar iyayensu idan kaga ka tsufa sosai an zo kana ta bada fili suna rubokin sai a ɓoye kamar yadda iyaye suke ƴaƴa suke wa iyaye hajaru a yanzu su tattare su kirawo lauyoyi a rubutu saboda ya tsufa a ce duk abin da ya girbe shi ba duk abin da ya bayar bai bayar ba wani bawa Allah da aka ce yana ta wannan abun sai babban dan yake ku kale shi duk abin da ya bayar mu sai an bayar zai kira zai ce kun ga fili na waje kaza na ba islamiya kaza ce to baba mun kai sai a koyi takardar aka kirke gaba ɗaya duk wani abu da ya bayar ba sa bayarwa to haka kawai mu zai wa asara shi ya ga mutum duniyarsa da tsinke mu kuma yanzu abin mu abin da suke faɗa kenan yau an yi mutu ne za su fito duk da ana samun waɗanda kaga kwanan na ba zan faɗi sunan bawa Allah ba wanda wato yawa kafin ya rasu yayi wannan wasiyar Allah ina ji in ban manta ba akwai wanda na sani daga cikin malaman da'awa na ƙasar kawai miliyan hamsin yake a baki ya je harkar da'awa da ita miliyan hamsin ɗayan kuma miliyan tamanin da uku kuma duk ƴaƴan sun bayar bayan ya rasu ba jimawa miliyan 133 haka aka fitar da ita haka ya kirawo ƴaƴan ya gaya musu yace musu inna na mutu wani a cikin matasan malaman nan a garin nan yace ina so ku bashi miliyan 50 zai je harkar dawa da ita wani kuma a manyan yace a bashi miliyan 83 kuma duk an bayar me yasa saboda rabi abubuwan da wato yake yi tun kafin a Yesu ya dora kuma yanzu sun gani bayan ya rasu Allah madaukakin sarki yake ne suka zarta saboda haka wannan shine kaga ayyuka alkhairi a rika yi a gaban yaro domin idan yaro yana karami daga shekara daga lokaci kai daga lokacin da ya shekara daya ya fara magana biyu har zuwa shekara bakwai yana programming age lokaci ne da komai al-mawqudatu wal mutaraddiya bai san daidai ba komai har da kike komai idan kai zagi yanzu idan ka aura ka gani idan ba a zagi a gidanka amma a gobe gidanka da almajirai ko yara masu wasa ɗan makaranta masu yawan ashar ko to in yarinya ka ko yaron ka ya fara wayo shekara uku biyu da rabi to Allah ya dotar zaka biya gwada zagi domin ya rike shi bai san me ba to shi za ba a so ka a wannan shekarun ka rika barazana shi da kalmomi marasa kyau kaza da kaza ka ce kaza na taɓa ba ku misalin wanda wanda wanda ya dau buta je ta bi ban dai shi dan sa dan karami yake da shi abba me za ka yi sai ce uwa ka zai sai rabu da shi ya ce gaba da harkar shi kenan kawai shi kada karatun ya rike wallahi wata ran sai da abokansa suka zo ana cin abinci yana zaune sai wannan abban ya miƙe ya tsara daukan buta zai tafi sai ka ce abban me za ka yi mai jiro sai ce ko uwa ka za ka yi saboda shi wannan uwa kan kamar yadda na faɗa muku a baya shi yawa wani abu ne kawai wannan daukan buta da biki ne uwa ka din yawa to saboda haka wayannan abubuwa ne da ya kamata ko da yaushe iyaye su kula da wannan shi da yana rikewa an bayyana da kyau ko har ina da ragowar malam bashir ina da ragowar ayoyi guda biyu yau ba sai saura minti biyar za ku ga yamma in ya rike saura minti goma ta biyar ko goma za ku fara to to kar zare mun hakura ka
وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم Allah madaukakin sarki yake wa kadalika au aina ilayka ruhan min amrina nan ne ko ma kana li bashari bai dace ba ga wani dan adam an yukallimahu Allah Allah madaukakin sarki yayi magana da shi illa wa'ayin in ba ta hanyar wahayi ba bai kasance ba bai tabbata ba ga wani dan adam Allah madaukakin sarki yayi magana da shi in ba ta hanyar wahayi ba aw min wara'i hijab shine malamin suka ce saboda lokaci wahayin da ake nufi illa wahayin aka ce ilhama kamar da Allah yake cewa wa auha rabbuka ila an-nahl ilhama kuma ba shi dan adam ba kawai Allah ya kimsawa ba sai annabi ba kawai har dabbobi ba kaga kudan zuba Allah ya masa wahayi ko mahaifiyar annabi Musa wa wahaina ila ummi Musa an abdi ayi shine ilhama kimsawa to shine hanya ta farko illa wahayin din aw min wara'i hijabin ko ta bayan wani hijabi ta bayan hijabi kamar yadda Allah madaukakin sarki walamma jaa Musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu yadda Allah ya magana da Annabi Musa ko yadda Allah ya magana da Annabi alaihi salatu wassalam a Isra'il kaga yayi magana da su amma sai ina sai hijabi domin ba su ga Allah ba shine hanya ta biyu hanya ta farko mun ce ilhama ko ba wa ba Annabi ba kowa ma Allah zai iya ma wannan ilhama ya kimsa ma wani abu ta biyu kuma shine Allah ya yi magana da annabawansa amma ba tare da sun ganji ba domin Abu Dawud Jibari ya tabbatar a hadisi cewa Annabi ya ce bai ga Allah ba duk da matsala ce ta sakani na na ya ta tabbatar da haka ita ba cewa Annabi ya ce nurun anna arahu hakke ne sai ya zamu gani saboda haka yayi magana da ubangiji amma bai ganshi ba magana ta uku ayyul kila rasula ko Allah ya aiko da mala'ika shine dan sako shine rasulan kaga aiko da mala'ika fa yuhiya bi idnihi ma yasha sai wahayi zuwa ga wannan annabi bi iznihi da iznin sa ba ya irin abin da yaso ayi wahayi innahu aliyyun lalle Allah madaukaki ne hakimu kuma mai hikima sai Allah yake ne wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina na'am ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تطير الأمور الله مدوكتين سيكية وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا kamar haka ne wato muka yi wahayi na zuwa gare ka ruhan muka saukar ma da ruhi min amrina daga cikin umarninmu ba yanzu ka ce a ruh din shine dai alqur'ani domin shi alqur'ani jiki jiki yake rayuwa an fahimta da kyau ko an kira shi da ruh ne saboda shi yake rayar da zukata duk zuciyar da babu alqur'ani za ku ga a mace take amma idan da alqur'ani zai zanto rayayyar zuciya zai zanto ko da yake yana tunace da ubangijinsa shine ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab Allah yake baka san me littafi ba ana ga annabi alaihi salatu wassalam wala iman sannan baka san me imani ba malamai suka ce tafasilul iman ake ne domin annabi bai taɓa hoton gumaka ba cewa yadda imani yake a rarrabe yadda za a yi bayanin sa dalla dalla shine annabi bai sani ba amma tun farko halitta sai yana tsari kan wato yana kan tsari na imani sai dai a rarrabe yadda yake da bayanin sa dalla dalla shine bai sani ba shine wala iman Allah yake walakin ja'alnahu nuran sai dai mun sanya alqur'ani ya zama haske na habibihi man nasha'u muna shiryar da wanda muke so min ibadina daga cikin bayinmu domin shiriya sai Allah yana son ka zai shiryar da kai Allah ka shiryar da mu to shine yake wa innaka latahdi lallai kai aka ga Annabi alaihi salatu wasalam kana shiryarwa ne ila siratin mustaqim zuwa ga hanya wadda take ni tsakiya wace irin shirewa annabi yake yi shine hidayatul bayan shirewa ta bayani cewa annabi ya zo bayanin cewa kaza da kaza idan mutum yayi kaza shine ne kaza amma hidayatul tawfiqi wannan hidaya ta gamda katar shirewa ita ce aka korewa annabi alaihi salatu wasalam wannan annabi baya yin ta da Allah yake laysa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha innaka la tahdi man ahbabta kawai ne dauko wannan ya gwama da wannan yace gashi an ce da tahdi kan kuma an kore wata aka korewa annabi ita ce shiryarwa ta tawfiki ta gamda katar amma shiryarwa ta bayani yanzu ya gaya ma wannan baki ne wannan fari annabi yana yi ko gaba cin karo kenan an bayyana da kyau ko to sai Allah yake ne siratul lahi alladhi tabarkin Allah wanda yake alladhi lahu ma fis samawati wanda da abin da yake cikin samai da kasai na sani wa ma fil ardi da abin da yake cikin samai da kasai abin da ma fis samawati abin da yake cikin samai wa ma fil ardi da abin da yake cikin kasai wato na sani ala ku saurara ila Allah tasirul umur gaba ɗaya kowanne irin al'amari yana komawa ne zuwa ga Allah madaukakin sarki a can gurin wata abu abu guda ɗaya da na so in kawo saboda lokaci shine hadisin jabir cewa ga hanyoyin da ake bi wajen wato wahayi ko dai Allah ya sanya ilhama a zuciya ko kuma yayi magana da annabinsa amma ba tare da ya ganshi bai zai ji maganar kawai ko kuma ya aiko da mala'ika to wani zai iya cewa kamar da ibnu kafir ya kawo ya za ka yi da hadisin nan na jabir da Jabir yana cikin damuwa lokacin da aka yi mahaifinsa Abdullahi bin Aram shahada a yakin Uhud yana damuwa annabi yace da shi babu wanda Allah madaukakin sarki ya taba magana da shi shi da shi in ba mahaifinsa ba to kaga wani zai iya cewa to wannan hadisin ya ci karo da wancan ayoyin domin an faɗa hanyoyi uku ne kawai kuma ga wata hanyar an kawo sai malamai ibnu kasir yace ba cin karo shi wancan mahaifin Abdullahi Jabir dan Abdullahi an yi magana da shi ne fi alamin barza a barzahu shine amsa kace mura ce an cikaro ba cin karo saboda haka a barzahu ba wanda Allah ya taɓa magana da shi bayan ya mutu in ba mahaifinka ba amma a rayuwar barza wa min wara'ihim barzakum ila yawmi yub'athun kaga amsa ta fita wannan shine wa ala ila Allah tasirul umur cewa lallai zuwa ga Allah madaukakin sarki ne al'amura suke komawa abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana muna roƙon Allah da sunan sa kyawawa da subobin sa madaukaka waɗanda suke mana wasiya da addu'o'i na alkhairi wannan tambayar na ga tana da alaka da karatu sati ne zuwa in muka zo sai mu karanta ta insha Allah ta'ala saboda lokaci ya riga ya kuɗi muna roƙon Allah da sunan sa kyawawa da subobin sa madaukaka duk wanda suke mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatun marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata kuncin rayuwa da talauci da ake fama da shi Allah ka yaye wa al'ummar musulmi muna roƙon Allah da sunayen ka kyawawa iyayenmu da malamanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gafara suna roƙon Allah da sunayen ka kyawawa masu rai kuma Allah ka ƙara musu lafiya da tsawon kwana mai amfani wannan bayan Allah da aka ce kidnapper sun sace su muna roƙon Allah madaukakin sarki Allah ya kubutar da su Allah madaukakin sarki ya ba su kokin lafiya muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da su mun kama daukaka da ido yake tun karo mu Allah ka ba mu shugabanni na gari Allah kada ka bar mu da zaɓin kawo kanmu Allah ka ba mu waɗanda za su tausaya mana ɗan uwanmu da girgizar ƙasa ta same su a Syria da Turkiya Allah madaukakin sarki ka kawo musu ɗauki musulmin da suka mutu daga cikin su Allah madaukakin sarki ka ka ji kansu da gafara Allah madaukakin sarki ka sa mutuwa ta zama hutu a gare su mu kuma girgiza aljihu da ake fama da ita Allah ka yaye mana muna roƙon Allah madaukakin sarki da sunayen sa kyawawa da sifofin sa madaukaka duk waɗanda suke mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya mu masu neman aiki da jari da sana'a Allah ka taimake su muna tawassuli da wannan sura da muka kammala duk bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana muna roƙo Allah ya tuna ya kyawawa da sabobin zama ɗaukaka matasan mu Allah ka shirya mana su Allah ka ɗora ta hanya madaidaiciya Allahumma aminna fi awqanina wa aslih halimatana wa ulata umurina واجعل ولايتنا في من خافك وتقاك وتبع عباك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين